أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلف بل لعنهم الله بك- بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki buwayayye muna godiya ga sayiduna rasulullahi shugabanmu annabinmu jagaba jagora wanda Allah Ubangiji ya turo mana shi domin ya zamo mana fitila daga duhun kafirci zuwa haske na imani alhamdulillah a yau a alhamis muna takwas ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da talatin ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da uku alhamdulillahi rabbil alamin da farko mun tsinci kanmu a rashin gudanar da wannan karatu a lokacin da muka saba gudanarwa sakamakon ibada na umara da muka tafi azumi ya same mu a can sai yau takwas ga watan ramadan Allah ya kaddari za mu fara wannan karatu muna roƙon Allah Allah ya sa mun shiga ramadana a lafiya yanda muka shiga lafiya mu gama lafiya kuma Allah ya sada mu da duk alkhairin da ake samu a wannan wata Allah ya saka mu daga cikin yantattu na wannan wata kamar yadda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin alkur'ani al'amari ne da yake da girma a gurin Allah saboda shi alkur'ani sifofin Allah ne alkur'ani maganan Allah ne wanda kadimi ne ba muhdasi ba ma'ana gabacacce ne ba yi da farko alkur'ani ba yi da farko saboda da shi sifan Allah ne آيات حق من الرحمن مهدسة قديمة صفة الموصوف بالقدم to duk wanda zai fassara alkur'ani yana bukatar mu'ahhilat waɗanda da su shirya shi domin ya zamo ya cancanci ya fassara ayoyin alkur'ani wanda malamai sun keɓance muhimman jigajigan ilimomi da wato duk wanda zai fassara ƙur'ani ya kamata ya yi ilmam da su duk da cewa yana da bambanci tsakanin abin da muke yin sa a watan ramadana da tafsir yana da bambanci domin shi tafsir shine abubuwan da magabata suka yi na tara ayoyin alkur'ani da awwala su da fassara su ta hanyar ayoyin alkur'ani wanda ake ce ma alkur'anu bil qur'an wanda ake cewa at-tafsiru bil ma'sur kenan القرآن بالسنة القرآن بالرعي هو التفسير بالقرآن التفسير بالسنة التفسير بالرعي وأن ذا أفسر وسو آيون قرآن دا وسو آيوي شيسا أكا كراشي دا قرآن سبيلا دا آيوين القرآن سنة كما دا جونا با وني آين دا ذاك كنشي القرآن شيكا ساموني آين دا فسر شي تشكين قرآن هو كما فسر القرآن دا سنة maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma fassaran Qur'ani da ra'ayi ko da ijtihadi wanda wannan shine ake kira da tafsir amma ainihin abin da muke yi wato sunansa wato tarjama wato mu fassara shi da Hausa ga waɗanda ba su fahimci Hausa ba ga waɗanda ba su fahimci larabci ba ba su san Qur'ani ba sai a fassara musu shi zuwa ga yaran Hausa to duk da haka yana da haɗari masu girma wanda muna roƙon Allah Allah ubangiji ya nisantar da mu da waɗannan haɗarin kuma Allah ya waffaka mu zuwa ga abin da yake so da kuma abin da ya yarda da shi idan ba mu manta ba a wancan shekarar mun tsaya a aya na ɗari da hamsin da uku daga cikin suratun nisa wanda Allah ubangiji yana cewa ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأكزنا منهم ميثاقا غليظا الله ينا من بيان بنو إسرائيل da irin alkawaran da Allah ya yi da banu Isra'il, kuma suka ɗauka ma Allah alkawari ɗin, amma sai suka kafirce suka saba da alkawarin da Allah ya musu. Sakamakon saba alkawarin da suka yi da Allah kuma sai Allah Ubangiji ya yi turo musu da manya-manyan jarrabawa abubuwan da aka halatta ma wasu na ni'imomi su sai aka Allah ya haramta musu Allah sai ya duba abin da suka fi so sai Allah ya nisanta su daga wannan abin sabila da kafircewa ma'ayoyin Allah da kuma kafircewa ma annabawan Allah he ya zama za mu tashi a aya na ɗari da hamsin da hudu kenan فبما نقدهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله يتي سبي da wannan warware alkawarin nasu da suka yi ma Allah da kuma kafircewa da suka yi da ayoyin da Allah ya turo annabawa da shi da yanda suka yi ta kakkashe annabawa ba tare da wani dalili ba da kuma yadda suke cewa kulubuna gulf mu zukatanmu cike yake da ilimi malamai sun yi fassara biyu ma kulubuna gulf wasu suka ce ma'anan kulubuna gulf su suna alfahari ne suna ce su au'iya ne na ilimi ma'ana su ɗin nan ba wanda za a zo musu da wani ilimi ne wanda ba su san shi ba wasu kuma suka fassara kulubuna gulf ma'anansa shine mu zuciyarmu a yimke yake in ma ka faɗa mana ma zuciyarmu ba zai karɓa ba ma'ana bal ba Allahu alaiha ayan gaba kenan Allah ya riga ya rufe zuciyar nasu lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami kenan Allah ya rufe zuciyarsu ko sun ga ayoyi ba za su karɓa ba Allah ya rufe idandinansu ko sun ga mu'jiza ko sun ga abin mamaki ba za su yi imani ba Allah ubangiji ya toshe kunnuwansu sun mumbukumun umiyun fahum la yarji'un sun zama makafi sun zama baibayi sun zama kurame ba za su taba fahimtar gaskiya ba to saboda shakawa da rashin rabo suna kirari ne kansu da kansu mu din nan kulubuna gulf zuciyarmu cike yake da ilimi zuciyarmu a rufe yake Allah sai ya ce bal taba Allahu alaiha Allah ya kulle zuciyar ne dama Allah ya riga ya yi alkawari duk wanda yake girman kai ma Allah yake kin sauraron ayoyin Allah to Allah ya ce zai rufe zuciyarsa ko ya ga gaskiya ma ba zai iya bi ba sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila ar-rushdi la yattakhizuhu sabila wa iyaraw sabila al-ghayyi yattakhizuhu sabila Allah ya ce zan juyar da zukatan wato zan juyar da ayoyi na ga barin zukatan waɗanda suke girman kai almutaajrifun almutakabbirun wanda suke girman kai ma Allah in sun ga ayan ma sai su ki su fahimci ayan in suka ga hanyar gaskiya sai su ɗauka ɓata shine gaskiya in suka ga shiriya sai su ɗauka shiriya shine ɓata to haka Allah yake yi ma zuciyan mai girman kai ga barin karɓan gaskiya shine Allah ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya riga ya yanke zuciyan sabila da kafircinsu fala yu'minuna illa qalila babu waɗanda suka yi imani a cikinsu sai ‘yan kaɗan irin su Abdullahi ibn Salami da Ka'abul Ahbar da makamantansu. To, a nan, Allah Ubangiji yana nuna mana wato kiyaye girman alkawari, shi yasa muna gamawa da wannan sura za mu shiga ya ayyuhal lazina amanu aufu bil uhud ko aufu bil uhud ku cika alkawura. cika alkawari mafi girman kuma alkawara shine alkawarin Allah alkawarin da Allah ya ɗauka da kai kai ma Allah wannan alkawari ɗin to Allah Ubangiji ya ratayar maka da wannan alkawarin kuma yana bibiyan ka kuma idan baka cika ma Allah alkawarinsa ba Allah zai intikami a kanka sai mu duba mu ga tun daga cikin suratul baqara yanda Allah ubangiji yake nuna mana yanda yahudawa suka yi ta yi daga wannan alkawarin a koma wa iz akazna misakakum wa rafa'na fawqakum at-tur kuzu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim Allah ya daga dutse a kansu suna ganin dutse kamar zai fado dutsen a kansu suka rikice suna neman annabi Musa ya roka musu Allah a ɗauke musu wannan dutsen Allah ya ɗaga dutse a kansu a maimakon su ce sami ina wa a sai suka ce sami ina wa a saina wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim sai aka shayar da zuciyansu da san dan marakin nan da Musa Samiri ya kera musu qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin lallai in ku mu'minai ne wallahi lallai imanin ku tur da abin da yake yi muku umarni da shi to cika alkawari to sun warware alkawarin Allah shi yasa a babin alkawura alkawarin Allah shine farko sai kuma alkawarin da yake tsakaninka da mutane duk wani abin da zaka kulla tsakaninka da wani alkawari ne abin da yake tsakaninka da iyayenka alkawari ne idan ka warware Allah ubangiji zai kama ka akai qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wannan alkawari ne tsakaninka da iyayenka ka kyautata musu in ma yablughanna indaka alkibara ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima abin da ke tsakaninka da iyalanka shi ma amana ne da alkawari sai da kai alkawari zaka kula da dukkanin wato mas'uliyat da ya shafi wanda ka aura ita ma kuma ta ɗauki alkawari za ta kula da haƙoƙinka wannan duka alkawari kaga alkawarin da ya shafi tsakanin Allah da bayinsa alkawarin da ya shafi tsakanin mutane da mutane haka mataki mataki har a zo zuwa ga alkawarin da ya shafi tsakaninka da amawan musulmi gaba ɗaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi la ta hasadu wa la ta bagadu wa la ta najashu wa la yagtab ba'dukum ba'da ko kada ku yi faɗa kada ku yi kuna bibiyan junanku da makirci kar kuna cutar da ƴan uwanku almuslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhziluhu wa la yuslimuhu musulmi dan uwan musulmi kar ya cuci musulmi kar ya tabar da musulmi kar ya mika musulmi ga abokan gaba bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslima kullu al-muslimi ala al-muslimi haram duk musulmi ya haramta ma dan uwansa musulmi damuhu wa maluhu wa irduhu mutuncinsa da jininsa da dukiyansa ya haramta musu waɗannan dukka yana cikin alƙawura maulana sheku ahmadu tijani yana faɗi man ubtuliya bi hatki huquqil insaniyati ubtuliya bi hatki huquqir rububiyya duk wanda aka jarrabe shi yana keta alfarman mu'amalansa da mutane to ba za ka taba samu tsakaninsa da Allah da akwai kyakkyawan alaka ba idan kaga mutum yana munanta alaka da mutane to tsakaninsa da Allah ma mummunar alaka ce da wuya kaga mutum yana kyakkyawan alaka da Allah sannan ka zo ka same shi mai mummunan hali mai mummunan mu'amala mai kakkausan zuciya ba haka koyarwar musulunci yake ba wannan duk yana cikin alƙawura wanda yake tsakanin mutum da amawa to idan aka ɗauki alƙawuran tabakan an tabakin har a zo zuwa ga tun daga alƙawarin Allah da bayinsa alkawarin bayi da bayi tsakaninsu ya tsakaninsu kenan har a zo alkawarin musulmi da ‘yan uwansa musulmi ba ma da ‘yan uwansa musulmi ba da wanda ma ba musulmi ba karantar wanda Allah ya ce mutum musulmi ya zauna da wanda ba musulmi ba wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah duk wannan sai Allah ya tambayi mutum akai warware su kuma zai iya zama jarrabawa ga mutum to banu Isra'il sun warware alkawarin Allah kuma sun warware alkawarin da suka ɗauka da annabawan Allah na farko sannan suka kafirce da ayoyin Allah saboda sun ga aya daban-daban mu duba yadda Allah Ubangiji yake faɗa mana yadda ahlul kitabi banu Isra'il Allah Ubangiji yake faɗa musu ni'imomi wa iznajjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wa iz farakna bikum al-bahra yanda Allah ya musu ni'imomi da sauransu sai suka mayar da Allah shine abokin barahasan su yau in Allah ya ce kaza sai gobe su yi challenging ɗin Allah sai su tuhumi Allah su ce idan Allah yana son ya- su yi imani da shi sai ya musu kaza tun daga kan saniya annabi Musa ya ce inna Allah ya murukum an tazbahu baqara Allah ya ce ku yanka saniya a tattakizuna huzwa a'udhu billahi an akuna minal jahilin har zuwa dai karshen ayoyin da mu ji wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun فقل نضربوه ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تاكلون ثم قست قلوبكم زوجيانكو يا كيكشي باية فهمتم آيوي من بعد ذلك فهي كالهجارة يا ما في دوسي كيكشيوه domin dutse kan da a ce mashi aka saukar da Qur'ani aka saukar da ayoyin Allah tarwatsewa zai yi lawanzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah da a ce mu dutse aka saukar da ayoyin Qur'ani mu dutse aka saukar da abin da aka saukar ma dan adam kuma dutse shine ya dauki amanan da dan adam ya dauka to saboda tsoron Allah zai iya murmushewa amma shi dan adam azzalumi ne mai jahilta ne ga Allah shine Allah yake ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahminnaha fa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula an kawo amana amanan nan na wannan saƙon da Allah ya turo annabawa da shi ɗin ga ƙasa da sammai da duwatsu sai suka ji tsoro ba su iya ɗauka ba sabila da alkawarin Allah in ba a cika ba babban lamari ne amma sai mutum ya ɗauka kuma ya ci gaba da keta alfarman alkawarin Allah innahu kana zaluman jahula to Allah ya lissafo ma banu Isra'il wannan ta'annutin fa bima naqdihim mithaqihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah warware alkawarinsu da kafircewansu da ayoyin Allah wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin da yanda suke kashe annabawa babu wani dalili yanda suka kashe annabi Yahya yanda suka kashe annabi Zakariya yanda suka kashe annabi Shu'aib a rana ɗaya banu Isra'ila sun kashe annabawa saba'in a rana ɗaya wa qawlihim har suna cewa mu zuciyarmu ba zai gane komai ba zuciyarmu a rufe yake ko zuciyarmu a cike yake da ilimi Allah ya ce to Allah ya rufe zuciyar ne saboda kafircinsu fala yu'minuna illa qalila ba za su zama muminai ba sai ɗan kaɗan to anan wato za mu fahimci saban Allah bitadarruj mataki-mataki yakan sa zuciyar mutum gaba ɗaya ya zama Allah ya rufe zuciyar babu haske a cikin zuciya ma'ana idan kana saba ma Allah zai zamanto maka abin idan baka bari ba baka yi at-taubatun nasuh ba wato tuba mai kyau wanda zaka bar aikata wannan aikin to zai zai na wannan sahaban zaka na samun mataki mataki na hauhawa hauhawa hauhawa har saban Allah su rufe ka ta ko ina sai Allah ya rufe zuciyanka sabila da farko idan ka saba ma Allah idan da imani a zuciyanka zaka ji tsoro ya kama ka zaka ji nadama ya kama ka zaka ji kuka ya kama ka to wannan da akwai alaman imani a zuciyarka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda kyawawan aikinsa suke faranta masa rai munanansa suke bakanta masa zuciya to ya shaida da cewa shi mu'mini ne dama Allah bai ce sai ka zama mala'ika ba ka sabo ba zaka iya sabo amma kuma kada saban ka zamanto mutalabbisan biha wato ka cuɗanya da ita cuɗanya da sabo yau da gobe zai sa Allah ya rufe zuciyarka gaba ɗaya ko ka saba masa ba za ka yi nadama ba ba za ka yi asara ba daga ƙarshe kuma sai Allah ya raba ka da imaninka gaba ɗaya Allah ya kiyaye mu na
وقولي وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima Allah ya ci gaba da lissafo manya manyan laifukansu wa bi kufrihim da irin kafircin nan nasu wa qawlihim ala maryama buhtanan wa ithman azima da irin jifan da suka yi masayyidatuna maryam da mummunan ƙage mummunan ƙarya aziman mai girma maryamul batul al-azra wanda kamammiya ce abida ce mai bautar Allah ce duk lokacin da mahaifiyanta hannatu ta yi bakace ma Allah ta ce ya Allah idan ka bani ya mace dan sadaukar da ita ta zamo mai bauta maka kuma mai hidima ma ɗakinka na baitul maqdis ya Allah na maka wannan alkawari in dai ka bani ba sabida ta ɗauki shekaru da yawa bata aihu ba har ta fara ɗebe tsammani amma sai ta yi Allah wannan bakacin ta ce ya Allah idan ka azurta ni da aihuwa to wannan ɗan na sadaukar maka da shi da ta ɗauki ciki sai ta haifi mace shine Allah ya faɗa mana cikin suratu Ali Imran falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم تعرف ما شيء amma duk da haka bakacen na nan sai ya zamanto wato sayyidatuna maryam ko da yaushe tana mihrab wajen ibadan nan na baitul maqdis tana bautan Allah wato ya zamanto ita an sadaukar da ita ne ma Allah gaba ɗaya iyayenta ba su neman ta yi kowane aiki to tana wannan halin na halawa da ke ɓanta da bautan Allah sai kuma Allah ya turo mata da mala'ika sabila da wato shi Allah idan ka kusance shi ka kusance shi da abin da zai fara fuskantar ka shine da jarabawa mai girma wannan jarabawa wanda zai iya sa mutanen duniya duka su ja baya da kai su kyamace ka Allah sai ya turo maka babban jarabawa Allah ya turo maka ne sabila da Allah ya gane am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu allazina sabaru minkum wa ya'lamu as-sadiqin a kuna son ku shiga aljanna Allah bai gwada ku ba amma sibtum an tadkhulu aljannata wa lamma yatikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad darra a dole Allah zai jarraba ku ya ga shin za ku tsaya ne sabila da lokacin da mutum yake cikin nasutu yana bautan Allah tsakanin mulku da malakut to mu'amala da mutane yakan cuɗanya da shi ta hanyar da yana neman ya tsira daga zagin mutane yana neman ya tsira daga idon mutane yana neman mutane kada suna mummunan magana a kansa to da abin da Allah zai fara jarabtanka idan ka kusance shi shine ya jarabce ka da babban al'amari sai da tuna Maryam ta kai makamin da za ta yi wuluji cikin manya-manyan zaɓaɓɓun mata sai Allah ya ce to ga imtihanin da za a miki ke kuma za ki aihu babu ɗa babu babu uba babu miji ko zaki aihu babu miji malaika jibril fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani mink in kunta taqiyya قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا سيقى جبريل تنا هالي إبادة جبريل يا زومتا تتشواهي كي me ya kawo ka ina neman tsarin Allah daga ita yace ni mala'ika ne na zo ne Allah ya turo ni na miki kyautan wato wani ɗa mai ƙwazo ta ce yaya za a yi ina neman tsarin Allah da kai na aihu ba ni da miji sai ya ce ai wannan al'amarin Allah ne idan Allah ya nufi al'amari babu makawa to kaga an jefa mata wani jarrabawa da bata san yadda za ta fuskanci mutanenta ba shi kenan hega ciki a shi kenan ciki har ya girma kafin ta karaso gida fa a ja ahal makhadu ila jiz'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya sai ga nakuda sai ga wannan sai ga wannan sai ga aihuwa fa ja'at bihi qaumaha tahmiluhu har ta zo da dadin ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya to sai ta fuskanci wannan kalubalen daga gurin mutanenta har zuwa lokacin da annabi isa yayi magana to Yahudawa dama su ne mafi sharrin mutane Yahudawa. Yahudawa babu wanda suke gaba da Allah da annabawan Allah kamar Yahudawa. Gwara nasara da Yahudawa Allah ma ya fada mana la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu al ladzina qalu inna nasara zalika bi anna minhum kisisi wanda suka fi kowa kin musulunci da annabawa sune Yahudawa. Yahudawa sai suka ce ma sai da tuna Maryam zinatai wannan ɗan nata ɗan zina ne shi ne jifan da suka yi mata ɗin wa ƙaunihim ala Maryam buhtanan wa ithman azima jifan da suka yi wa sayyidatuna maryam suka ce mata mazinaciya alhali tsarkakekkiya ce alhali zababbiya ce cikin matayen da a duniya wato mata biyu ne suke gaba da ita daga sayyidatuna fatima sai sayyidatuna khadija a wani ruwayan ma ana ce an gabatar da ita ita ce shugaban matan amma dai ruwayan da mu ya fi kama zuciyarmu shine sai da tuna Fadima ita ce shugaba daga ita sai Khadija mahaifiyarta sai kuma sai da tuna Maryamul Asra amma suka jefe ta da ƙaryan tayi zina suka ce Yusufun Najjar shine yayi mata cikin da ta haifi Annabi Isa to shine Allah yake faɗa musu waɗannan dalilai da yasa suka kafirce ma Allah to lallai Allah Ubangiji zai ci gaba da rufe zuciyansu sabila da zaluncin da suka yi a doron ƙasa. wa bi kufrihim da kafircinsu wa qawlihim ala maryama buhtanan wa ithman azima da jifan sayyidatuna maryam da mafi munin ƙarya da laifi wanda yake mai girma Allah ubangiji ya kare mu na'am
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا الله يتي وقولهم yana daga cikin kafircinsu da kuma abubuwan da suka yi na laifi da Allah ya rufe zuciyansu faɗinsu cewa inna qatalna almasiha isa ibn maryama rasulullah mu mu muka kashe isa almasihu wanda yake ikirari shi manzon Allah ne ka san idan mutum ya cika fajiri ne idan fajirci ya cika zuciyan bawa in ji albusiri yana faɗin yahudawa yana ce kaifa yahdin ilahu minhum quluban hashuha min nabiyihil baghda'u ko kuma mushrikai yaya Allah zai shiryar da waɗannan zukata wanda an riga an cika zuciyan da kiyayya da kiyayya da annabi Muhammad Allah babu yanda da ayi Allah ubangiji ya shiryar da wannan zuciyar duk zuciyar da aka cika ta da kiyayyen annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah mafi tsadan abu a gurin Allah shine shirya to kaga kuwa Allah ba zai dauki wannan shiryan yayi kyauta da shi ma wanda yake kin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to suna ikirarin cewa inna qatalna almasiha mu ne muka kashe almasih rasulullah manzon Allah to sai aka ce me yasa suka ce rasulallah a'a sun ce wannan rasulallahi min babi tasdiki sun yarda shi manzon ne suka ƙaryata shi koko a babin izgili ne da kuma wato tsaurin ido ma Allah sai aka ce a babin izgili ne su biya da suka yi izgili su ce ba kai wani kake ce kai annabi ne a'a to in kai annabi ne to mun kashe annabi to a wannan babi inna qatalna almasiha mu ne muka kashe almasih aka ce an kira shi da almasih sabila da mu'ujizan da Allah ya bashi na duk abin da wato ciwo idan yayi ciwo idan aka wato ya shafa ciwon ciwon yana warkewa masu makanta wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadhakkiruna fi biyutikum sai aka ce a wannan babin wasu suka ce almasih sabila da albarkan da Allah ubangiji ya saka a cikin sa da kuma kasancewar shi si kalman Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min to da wannan abin da suke faɗa ma Isa almasih inna qatalna almasih mu ne muka kashe almasih Isa na Maryam Isa ɗan Maryam Rasulallah e mu muka kashe shi kaga anan sun yi sun yi izgili ma Allah wa ma qataluhu he Allah ya ba su amsa to anan wannan siyaki na labari annabi yana magana ne da Yahudawan zamaninsa amma kuma ba Yahudawan zamaninsa ba ne suka yi waɗannan laifuka. To Allah ya ba da wannan labari ne ta babin abin da iyayensu da kakanninsu suka yi sai Allah yake ba da labari ta kansu. Sabila da Allah Ubangiji yakan ba da labarin kakanu na mutum ta hanyar kansa. Allah ya nuna mutum yana magana kaman da wannan mutum amma ana faɗi ne akan kakanninsa da kuma shi ma abin da ya ɗauro akan irin na kakannin nasa. wa qaulihim inna qatalna nasiha isa ibn maryam Allah sai ce wa ma qataluhu basu kashe shi ba wa ma salabuhu basu tsire shi ba walakin shubbiha lahum an kamanta musu dan uwansu wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu wanda suka wato suka yi sabani dangane da mutuwan na annabi isa a'a kashe mutuwa yayi shi suka kashe ko sun kashe dan uwansu ne lafi shakkin minhu suna cikin kokwanto ma lahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi illati ba azzanni sai bibiyan zace zace wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi ba tabbas hakika ba su kashe shi ba a annabi isa kamar yadda wato Allah ubangiji yake kissanta mana da kuma abubuwan da muka ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutanensa wato kashi biyu ne akwai yahudawa yahudawa su ne suka kafirce da shi ba su yarda da shi ba ba su yi imani da shi ba su kuma nasara sun yi imani da shi suna tare da shi Yahudawa sun ce ba su yarda da akwai wani annabi ba bayan Musa. Shi ne abin da al'imamul Busiri yake cewa, dangane da waɗannan irin kafircin Yahudawa da Nasara ɗin. Yake cewa lau jahadna juhudakum lastawaina awalil haqqi biddalal istiwa'u da a ce mun musu da annabawanku kamar yadda ku kuka yi musun annabinmu da da mu da ku duk mun zama ɗaya da gaskiya da ƙarya ba zai taɓa zamowa kwaya ɗaya ba. Kauma Isa, amantumu kauma Musa, billazi amalat kumul hunafa'u. Kauma Musa, amaltumu kauma Isa, ya ku mutanen annabi, wato mutanen annabi Isa, kun mu'amalanci mutanen annabi Musa, billazi amalat kumul hunafa'u da abinda mutanen annabi Muhammadu suka yi mu'amala da ku da shi. saddaku kutubakum wa kazzabtumu kutubahum inna zala bi'sal bawab sun gaskata littafin ku ko kuma kuka karyata littafin su wannan munin makoma ya kai iyaka su nasara da suka zo sai suka ce sun yi imani da Musa kuma sun yi imani da Isa su kuma na Yahudu sai suka ce ba su yi imani da Isa ba sai suka ce annabi Isa ma wal iyazu billah dan zinani mu kuma al'umman manzon Allah sai muka ce mun yi imani da annabi Musa mun yi imani da annabi Isa to su kuma nasara sai suka ce sun yi imani da Musa da Isa amma ba su yi imani da annabi Muhammadu ba ka kaga wannan ai rashin rashin tunani ne wannan amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi la nufarriqu baina ahadin minhum imani da annabawa tare yake duk wanda ya ce bai imani da annabi isa ba to ko ya ce ya imani da annabi muhammad wannan imani babu shi ba duk wanda ya ce ya yi imani da annabi muhammad bai yi imani da annabi musa ba ko ya ce ya yarda da annabi muhammad babu wannan imani fa to wato yahudawa sai suka shirya da su kashe annabi isa suka je suna neman annabi isa annabi isa kuma yana gidan wani bawan Allah ko kuma a wani ƙaunin aka ce yana tare da wani wanda yake munafiki ne yana nuna yana tare da shi amma cin kafansa yake munafiki ne wannan munafikin sai ya je ya jawo yahudawa ya ce su zo su tarar da annabi isa yana ɗaki kaza su zo su kashe shi suna zuwa da su kashe shi sai shi wanda ya shiga cikin ɗakin yana shiga sai ya rikide ya zama kalan annabi isa shi kuma annabi isa allah ya ɗaga shi sama sai suka zo suka kama ɗan uwansu yana ce musu ba ni ba ne fa shi yana ciki ba ni ba ne fa suka ce a'a ga kanan ka ne suka kama shi suka kashe shi sannan suka tsere shi suka mai da shi salib cross wanda yanzu nasara suke sakawa to su yahudawa a tunaninsu sun kashe annabi isa wasu kuma a cikinsu suka ce a'a ba a kashe shi ba bai mutu ba saboda mene yasa bai mutu ba sabila da idan ba shi in shi muka kashe to ina dan uwanmu ina yake dan uwanmu to shikenan sai suka shiga rudani ba su gane gaskiyan al'amarin ba kullun suna kokwanto suna tunanin sun kashe shi kuma gashi su nasara sun yadda da cewa an kashe shi abin mamaki nasara masu cewa annabi isa Allah ne sun yadda da cewa an kashe annabi isa to wannan wani irin Allah ne da ba zai iya kare ma kansa farmaki ba shine abin da al-Imam al-Musiri yake cewa qatalathu al-yahud fi ma za'antu fi ma za'amtum wa li ahmat amwatikum bihi ihya'u yahudawa a tunaninku kun ce yahudawa sun kashe shi kuma shine mai rayar da matattu to wanda ke rayar da matattu kuma shi din shi ne mai rayar da matattunku kuma shi din an kashe shi anya kuwa mai rayar da matattu dai raya wanda ya mace mace ce zai raya matattu ha ba zai yiwu ba wannan yana daga cikin mafi wato tunani wanda zaka ce to nasara me ya same su ne ahlul kitabi Allah ne kuma an kashe shi wai kuma abinda kuke bauta ma na salib da kuke sakawa a wuyan ku shine Allah ai wanda yake rayawa ba zai yiwu a kashe shi ba to kaga ashe aqidan su ma yana tanakudi da kanshi da kanshi kabbiruna ahlal kitabaini min aina atakum taslisukum wal bada'u a ina kuka samu aqidan salisu salasa a ina kuka samu aqidan bada idan dai annabi isa Allah ne to babu yadda za a yi a kashe shi tunda shi yake raye matattu idan kuma kun ce dan Allah ne to Allah yana ina ya bari aka kashe ɗansa annabi isa bawan Allah ne shi yasa maganan da ya fara yi a duniya shine inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ni bawan Allah ne Allah ya bani kaza ya bani kaza amma ba dan Allah ba dai annabi Isa ba dan Allah ba to suna tsammanin sun kashe shi suna ce mu ne muka kashe almasih Isa ibn Maryam rasulullah Allah ya ce wa ma qataluhu basu kashe shi ba wa ma salabuhu ba su tsere shi ba walakin shubbiha lahum an kamanta musu dan uwansu wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu wanda suka yi sabani suna cikin kokonto dan wasu suna ce an kashe shi wasu suna ce ba a kashe shi ba wanda suka ce an kashe shi suka ce ai tunda muka zo mai kamanninsa muka tsere muka kashe wasu kuma suka ce to ina dan uwanmu wanda ya nuna mana inda ike to suna cikin kokonto Allah ya ce malahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi illa tiba azzanni sai dai bibiyan zace zace wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi ba a mafi wato a yaqini ba su kashe shi ba a yaqini abin da yake na ilmul yaqin abin da ya tabbata ba su kashe shi ba Allah ubangiji ya daga shi ne zuwa gare shi na'am
بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما الله يا تقاشي زوا سما وكان الله الله يا كسن عزيزا بوايين حكيما كما غنيما الله غنيني دا wato buwayansa da isansa ya kai ta yanda duk abin da ya ga dama zai yi babu wanda zai ce masa dan me yasa la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu annabi isa ba mutuwa yau ba wannan shine abin da ya tabbata daga alqur'ani da sunnan manzon Allah annabi isa ya tashi sama ne kuma zai dawo zai rayu kuma zai bi shari'an annabi muhammad haka manzon Allah ya ce duk da akwai wasu ƙungiyoyin da suke musa cewa annabi isa babu wani maganan annabi isa babu wani maganan mahadi akwai waɗanda suke da wannan akida amma ba akidan ahli sunna ba ne akidan ahli sunna shine annabi isa bai mutu ba zai dawo manzon allah ya nuna wani waje ma ya ce nan wajen a nan annabi isa zai sauka daga nan zai shige ya yi talbiya zuwa umara in ji manzan Allah daga nan zai shige ya je ya ziyarci ɗakin Allah sannan kuma ba zai gushe ba sai ya tabbatar da shari'an Allah a doron ƙasa sai ya tabbatar da shari'an manzan Allah annabi isa in dai dawo ba dai dawo bane da sabuwar shari'a shari'an annabi ta shafe kowane shari'a shari'an annabi ta shafe annabi isa ba zai dawo bane ma a matsayin manzo dan aike zai dawo ne a matsayin ɗaya daga cikin mabiya annabi muhammad sabiya da alkawarin allah shine in annabi muhammad ya zo to babu wani annabin da za a sake dawo da shi in annabi muhammad ya zo idan ma annabawan suna nan da su yi saranda ne su bi annabi وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه wannan shine alkawarin da Allah ya dauka da annabawa dan haka annabi Isa zai nabi Muhammad ya ce duka an hada mishi annabawa urida alayyal anbiya'u fa iza Musa ko fa iza bi Musa darb ka annahu min rijali shanu'a ko darbun min rijal ka annahu min rijali shanu'a annabi ya ce an tara min annabawa duka na gansu sai ga annabi Musa kuma ma bai da jiki ka annahu min rijali shanu'a kaman irin mazan nan na wato mutanen Sham wani kabila ne shanu'a a Sham wa iza Isa ibn Maryam fa iza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan urwa ibn mas'ud naga annabi Isa wanda yafi kama da annabi Isa shine sahabi na Urwa ibn Mas'ud فإذا بإبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم هيغا النبي إبراهيم wanda yafi kowa kama da annabi Ibrahim shine abokinku annabi yana nufin shi kenan fa iza jibril aqrabu man ra'aytu bihi shabahan dihiya sai ga jibril wanda naga yafi kowa kama da jibril shine dihiyatul kalbi sahabin manzon Allah ne to annabi Isa zai dawo kuma zai tafi akan shari'ar manzon Allah yana daga cikin alamomin tashin alkiyama bayyanan annabi isa kuma mun yi imani da haka kamar yadda muka ji daga manzon Allah wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi ba bal rafa'ahu Allah ilaihi Allah ya daga shi ne zuwa gare shi wa innal ladzina ko wa kana Allah azizan hakima Allah shine gwani buwayayye kuma wanda yake gwani subhanahu wa ta'ala na'am
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتي ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتي ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب الله يتي أهل الكتاب با وني دايا daga cikin su illa layuminanna bihi sai ya yi imani da annabi isa qabla mautihi kafin mutuwansa idan an ce ahlul kitab yahudu da nasara dukansu gaba daya kowa sai ya yi imani da annabi isa kafin ya mutu malaman tafsiri suka ce to ta yaya da mujahid da ibnu abbas sai suka ce la yuminanna bihi ba'da wato qabla mautihi yana nufin kafin kowane ba Yahude ko ba Nasare ya mutu sai ya ga annabi Isa kafin a ɗauki ransa kenan lokacin da mutuwa ta zo gargara ta zo dab da ta ɗauke shi sai ya ga annabi Isa he ya himmatu da ya yi imani da annabi Isa sai a ɗauki ransa sabila da irin yadda suka yi ta walankeluwa da umarnin Allah yadda suka yi ta duk yadda Allah ya biyo musu domin su ga hasken imani sai su canja hanya zuwa ga hanyar bata da halaka kuma sun bata ne da gangan sun san bata bata ne sabila da duk hanyoyin da Allah zai nuna musu hanyar imani ya nuna musu Allah ya faɗa musu duk alamomin manzan Allah walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin Allah ya ba su alamomin manzan Allah sun gani a littattafansu a suna zaune ne suna jiran annabi Muhammad ya fito daga banu Isra'il to Allah kuma ya cire annabi Muhammad ba a banu Isra'il zai fito ba annabi Muhammad ba a sinifin ‘ya'yan Isra'il zai fito ba zai fito ne a sinifin 'ya'yan Ismail don haka to su sun fi ƙarfin su bi wani sai dai a bi su shi yasa Abdullahi ibn Salam ya ce wallahi mun san annabi Muhammadu kamar yadda muka san ‘ya'yanmu wallahi mun san annabi Muhammadu fiye da yadda muka san ‘ya'yanmu shi ne abin da Allah ya faɗa mana a baya ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum wa inna kathiran minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun sun san annabi Muhammadu kaman yadda suka san ƴaƴayensu Allah ya ba su kamannin manzon Allah Allah ya ba su sufofin manzon Allah Allah ya faɗa musu haikal na manzon Allah amma da suka ga manzon Allah falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da suka ga abin da suka sani sai suka kafirce fala'anatullahi al kafiri la'anan Allah ya tabbata ga kafiri wanda yake jayayya da ayoyin Allah to shine Allah yake faɗa dangane da Annabi Isa shi ma wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti ba wani ɗaya daga cikin ahlul kitabi sai yayi imani da shi Annabi Isa kafin ya mutu wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida ranan alkiyama kuma dai zo yayi shaida akan kafircin da suka yi ta yi da zalincin da suka yi ta yi da wa'azin da aka yi ta musu suka ki sauraron wa'azin da irin kiranye kiranyen karerai da suke yi suna jinginawa ma Allah to kaga kaman yadda Allah yake hadarto ma duk wani ba yahudi duk wani ba nasari Allah yake kawo masa annabi Isa kafin ya mutu ya ga annabi isa really sannan ya tabbatar da cewa annabi isa annabi ne amma Allah ya haramta masa tabbatuwan itikadi da mutuwa akan haka wallahi haka duk masoyin manzan Allah Allah yake mishi duk masoyin manzan Allah in yazo zai mutu Allah ya turo mishi annabi ya ga annabi Muhammad lokacin da mutum ya zo zai mutu ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine bushara mafi girma wannan shine alkhairi mafi girma Allah ya nuna maka annabi Muhammad wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un Allah ya nuna maka manzon Allah to babu wani abin da kuma zaka nema sama da wannan sabila da duk wanda zai je gurin Allah dama yakan tadda manzon Allah ne sai annabi ya karasar da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to Allah ya mana gaman katar mu ma idan mutuwan mu ya zo mu gamu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وآتدنا للكافرين منهم عذابا عليما الله يتي فبظلم من الذين هادوا سبيد ظالمين يهوداوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم muka haramta musu daɗaɗan abubuwa wanda aka halatta musu an halatta musu abubuwa da yawa Allah ya faɗa mana وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبسلها الله يا باس نئمة نا المن والسلوى shine abin da albusiri yake ce abin mamaki ne babban wawa shine wanda bai yarda da a bashi almannu wassalwa ba amma ya yarda a bashi wake kuma a bashi gyada wannan abu guda biyu shi yake ba yake nema amma bai san zuma da soyayyen namun tsuntsaye wannan ba karamin wawa bake ka san ni'ima idan ya maka yawa sai ya saka ka ka kafirce ma Allah baka sani ba akwai wani cutan da yake damun mu ba mu san da wannan cutan ba wannan cutan shine cutan sabawa da ni'ima mun saba da ni'imomin Allah da yawa ta ko'ina to sabo da ita ya saba mu gode ma Allah akai ba mu ma dauke ta ni'ima ba ma gaba ɗaya ma ka ganka musulmi iyayenka mutanen kirki kana yin kamsu salawati in ka shiga gida za ka ga yara Allah ya azurta ka da su da ka samu iyalanka lafiyansu kalau da ka samu abincin da da ka sa a bakinka lafiyanka kalau kana fita to mutum duwai baya ganin wannan a matsayin ni'ima a'a yana ganin ni'ima shine wato motoci da gidaje da gasa da kwalliya da sauransu sabo da wannan ya sa ba mu gode ma Allah akan wannan ni'iman sai kuma Allah yake hana mu abin da idan mu yake zuwa kai sabila da sharaɗin ƙara ni'ima shine gode ma abin da yake hannunka wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid idan ka ce alhamdulillah Allah zai ce bawa ne ya gode mu in ka sake ce alhamdulillah Allah zai ce bawa na ya gode mu in ka kara ce alhamdulillah Allah sai ya ce bawa na ya gode mun kuma na amsa maka na amsa maka sai a kara maka a kara maka a kara maka mafi yawa abin da yake jawo raina ni'iman da Allah ya maka shine kana kallon ni'iman wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗayan ku kar yana kallon wanda ya fi shi yana kallon na kasa da shi tabiya da idan yana kallon wanda ya fi shi ba zai iya gode ma Allah ba amma in yana kallon na kasa da shi shine abin da yafi kusa ya saka shi ya gode ma ni'iman Allah saboda haka kar muna kallon na sama da mu muna kallon abubuwan da Allah ya mana to su yahudawa fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum zalincin su yasa muka haramta musu daɗaɗan wato abubuwan da aka halatta musu a baya aka ce an haramta musu duk wani abu mai faishi kaman kaji talatalo zabuwa da agwagwa da sauran waɗannan tsuntsaye na barriya ɗin aka ce su duk an haramta musu sabiya da tsananin kangare wanda suke ma Allah sai aka ce to ranan asabar da ranan ranan lahadi rana ne ai ranan asabar rana ne mai albarka rana ne mai albarka amma abun yahudawa sai aka mai da shi wani rana wanda yake mai tsanani aka ce kowane rana an halatta musu su je farauta amma ban da ranar asabar rana ne mai albarka amma su sai ya zama musu musiba sabida da yadda suke kafirce ma Allah Allah ya saka musu takunkumi akan babu farautan kifi ranar asabar sai suka ce to da su yi wayo ma Allah sai su je su dana tarkon su ranar juma'a in suka dana tarkon su ranar juma'a tarkon sai ya farauci kifin ranar asabar amma ba su fito ba ranar wai za su yi wayo ma Allah shine abin da Allah ubangiji ya ce mana a suratul baqara ko waɗanda suka ketare iyaka ranar asabar faqulna lahum kunu qiradatan kasi'in faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wama khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin sai aka ce su zama burori shikenan sai suka zama buri gaba ɗayan su to anan ma again za mu fahimci zalunci da saban Allah yakan sa Allah ya nisanta ka ga barin bukatunka gaba ɗaya duk burinka Allah ya ki cika maka burinka saboda saban da kake yi idan an ce zalunci ba shine kawai ka ci kuɗin wani ba saban Allah zalunci ne kuma zaluncin kanka yake komowa zaluntan mutane zalunci ne zaluncin kanka yake dawowa az-zulmu zulumatun yawmal qiyam zalunci duhu ne shi sa manzon Allah yake ce ittaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bain Allah hijab ko fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunce shi domin addu'an Allah yana faɗa yana nanatawa duk wanda aka zalunce shi Allah ya yi alkawarin zai taimake shi la'ansurannaka walau ba'dahim saboda haka zalunci fazzulmu masra'uhu wahim zalunci musibar sai yakan dawo kan mai zalunci ne misali idan kana ganin ka ci dubu sai ceto kai mai kuɗi ne kai ba za ka ma talauce ba sabila da biliyoyin da ka tara za ka iya kashe kowa za ka iya ka ci dukiyan kowa za ka iya cin mutuncin kowa ta hanyar zalunci sabila da girman kai to ai idan Allah ya maka talala ya barka ka mutu da kuɗin ka san ‘ya'yanka kuma a wani halin da su tsinci kansu ne baka sani ba mafi yawa masu cin dukiyan haramu mafi girman musiban yakan dawo kan ‘ya'yansu ne Allah sarki ba su suka aikata laifin ba amma laifin ya dawo kansu sabila da natija ne wa min sharti kulli shartin jaza'u sakamako ne na haramcin da kake ci da cutar da mutane da kake yi don haka mutumin banza babu abin da zai fitar sai mutumin banza a cikinsa al'ina'u yanzahu bima fihi ƙwariya yakan yi yayyafi ne yakan fitar da abin da yake cikinsa ne to dole za a nisanta ka gabarin amsa addu'anka sabida sabida kana keta hududullah kana zalincin mutane kana cutar da mutane shine abinda manzon Allah yake faɗa mana cikin hadisin Abu Hurairah inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin har zuwa ثم ذكر الرجل أشأس أكبر يطيل السفر يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له manzo Allah ne ya ce Allah mai tsarki ne ba ya son wani abu idan ba mai tsarki ba Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi a ƙarshe manzon Allah ya kawo labarin wani mutum yana tafiya gashin kansa a mummurɗe jikinsa duk ƙura ash'asa akbara amma ya ɗaga hannu yana ya Allah ya Allah ya Allah amma ya cika cikinsa da haram ya sha haram ya yi tufafi da haram komin abin da ya lullube shi haramun ne annabi ya ce ya Allah zai yi amsa masa sharaɗin ansa addu'a shi ne ka amsa ma Allah shi ne. Wani zai ce, Na roƙi Allah, na roƙi Allah, na roƙi Allah, Allah bai amsa bukata na ba, Allah yakan ki amsa addu'an bawa saboda yawan zunubin bawa. Me Allah ya ce cikin suratul Baqara, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli kun ji sharadin falyastajibu li in bayina sun tambaye ka a ina da su same ni ka ce musu ina kusa zan amsa addu'ansu idan sun roƙe ni amma ni ma falyastajibu li su amsa min wal yu'minu biya su yi imani da ni la'allahum yarshidun domin su samu shirya kaga ashe yana daga cikin alaman amsa addu'a shine ka amsa kiran Allah Allah ya umarce ka ka take Allah ya hane ka ka shure ka zalunci bayin Allah Allah ya maka umarni baka yi ba kai ne zaka masa umarni yayi baka ji kunyan Allah ba a ya kamata ka ji kunyan Allah kai akwai addu'an da ya kamata ma kafin ka yi ka sunkuyar da kanka kana kunyan ubangiji yaushe tsaurin ido ne kai na faɗa ma ubangiji wannan shi yasa a rufai wanda suka san Allah su addu'an ma ba su iya yi ba ina nufin ba su addu'a sinifi sinifi ne addu'a na mas'ala roƙo ba su iya roƙon su biya da tsoro Allah kamun kaza kamun kaza kamun kaza kamun kaza yanzu sai in iya zuwa in ce in ce maka kaza kuma shine abinda manzon Allah yake faɗa mana cikin hadisi ingantacce al-Qudusi man ishtagala bi zikri am mas'alati a ataituhu fawqa ma u'ti sa'ilin wanda ya shagalta yana ambatona bai damu da roƙo na abubuwa ba to ni kuma na mishi alkawarin zan bashi fiye da abin da nake ba ma masu roƙo na to wannan shine Allah ya ce fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira saboda yadda suke toshe mutane gabarin shiga ta farkin Allah da kuma hanyar shirya lokaci ya insha Allah gobe sai mu tashi a daidai kan wannan aya mu mai tashi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana san manzon Allah abinda ya shafi tambaya a idan an tsara tambayan sai ana gabatarwa ga shi Sayyidi Ali da akwai kuma masu turowa ta WhatsApp an saka namban tambaya na WhatsApp waɗanda suke gani to za su iya turawa ta waɗannan sai mu zo mu tantance mu ga waɗanda za mu iya amsawa sai mu amsa. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ubangiji ya ƙara mana imani Allah ubangiji ya shiryar da mu hanya madaidaiciya maulan mu shak tahiru Allah ya kiyaye mana shi Allah ya ƙara mu shehi lafiya Allah ya ƙara mu shehi tsawon kwana Allah ubangiji ya ƙara mu shehi kusanci da annabi Allah ubangiji ya ƙara mu shehi lafiya da zaman lafiya albarkan manzan Allah dan lawan din da Allah ya kara masa lafiya albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين